أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرح إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala mai girma da ɗaukaka mai ikon dukan gumi wanda da kaddara wasu da ikon shekamu a wannan marice na laraba wanda ya daidai da 26 ga watan zulqida hijiriya 1447 wanda ya daidai da 13 ga watan mai miladiya 2026 don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke kowace rana ta laraba yan uwa musulmi za mu tsokaci akan kwanaki da muke shirin shiga masu albarka kwanaki masu daraja kwanaki masu falala da ya kamata dukkan musulmi namiji ko mace balagagge ko balagaggiya ya ribance su wata dama ce wadda ba mu da tabbacin maimaituwar ba mu da tabbacin ganin baɗi ba mu da tabbacin ganin in an jima to me ya kamata idan wannan kwanaki suka zo me ya kamata mu yi mu ribance su ta hanyar ayyukan alkhairi sah anhu sallallahu alaihi wasallam ya inganta daga hadisi ya inganta daga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a garce ce ma min ayyamin al'amalu salihu fihin na ahabu ilallahi min hadhihi al'ayyam manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata da ce babu su kwanaki wanda aikin alkhairi ya fi soyuwa a cikin wannan kwanakin kamar wannan kwanakin na goma na farko watan zulhijja mai shirin kama waɗannan da kwana hudu ko kwana uku in muna cikin masu rai sai sabon sun ce ƙalu ya rasulullah walil jihad fi sabilillah ko da jihadi a cikin hanyar Allah ya ce ko da jihadi a cikin hanyar Allah sai dai mutumin da ya hita da dukiyar shi da kanshi bai dawo gida ba dukiyar ta kare a jihadin musulunci kuma an kashe shi to shi kadai fa zai yi mutumin da ya yi aikin alheri a cikin wannan kwanakin guda goma da suke shirin kamawa da nan da 'yan kwanaki sai manzo Allah ce lalle ne mu ribance su yawaita ayyukan alkhairi daga cikin ayyukan alkhairi akwai karatun qur'ani akwai yawata zikirin Allah akwai yawata sadaka taimaka ma talakawa taimaka ma marayu taimaka ma gajiyayyu taimaka ma ɗan uwa magana mai kyau dukkan wani aikin alheri da kasan zaka samu lada akan shi to kakka bar shi a cikin wannan kwanakin guda goma idan sun zo saboda muhimmancin kwanakin da falalar kwanakin Allah subhanahu ta'ala ya rantsuwa akan su بعد بسم الله الرحمن الرحيم الله تي والفجر وليال عشر الله يا رنتي دا الفجر duk musulmi mai sallah mai bai da mai bai da gaba gaba sai sallah ya san abin da ake cewa alfijir wani haske ne dake hitawa wanda ba a sallah asuba sai alfijir ya keto to Allah subhanahu ta'ala ya rantse da alfijir sannan kuma ya rantse da kwanaki goma na farkon watan zulhijja ba zaga zance mahi inganci daga cikin zantukan malaman tafsiri mafi yawan malaman tafsiri sun tafi cewa su ne kwanaki goma na farkon watan zulhijja su ne allah ya rantse da su sannan kuma malamai sun tattauna wai da dara da goma da dara na goma na ƙarshen ramadana da darare goma na farkon zulhijja wanda suka yi falala sai malam suka bada amsa suka ce idan an kalli yini kwanaki goma na farkon zulhijja sun yi amma idan an kalli daren to kwanaki goma na ƙarshen watan ramadana sun yi idan mun kalli dare a cikin watan ramadana a cikin daren ne ake samun dalilu kadar amma kuma kwanaki goma na farkon watan zulhijja a cikin yinin ne ake hawan arfa wanda yini ne mai falala yini ne mai daraja wannan yinin to kenan ga dukkan mai hankali mai tunani a cikin musulmi ya kamata ya ribanci wannan lokaci ko ya ribanci wannan kwanakin in ma da hali ka azumci taran ga wata gaba ɗaya duk wani aikin alheri ɗan uwa musulmi ko ɗan uwa musulmi kakki bari a barki a baya akan sannan a cikinsu ne ake layya yawmul hajjil akbar ranar sallah da ake gudanar da wata babbar ibada ta yanka dukkan musulmi a duniya kenan sannan kuma ɗan uwa musulmi daga cikin dabbobin da ake layya da su su ne dabbobin ni'ima raƙumi da raƙuma sa da saniya rago da tunkiya akuya da ɗan akuya rago daga wata shidda zuwa shekara akuya daga sai ta kai shekara cir sa sai ya kai shekara biyu raƙumi sai ya kai shekara biyar ya shiga ta shidda wannan su ne dabbobin da suke layi yan uwa musulmi wannan shine tsokaci daga cikin abin da ya kamata yan uwa musulmi mu kiyaye idan wannan kwanaki su zo insha Allah muna cikin wannan sura mai albarka suratul tauba suratul tauba mun tsaya aya ta 70 daidai kenan za mu tashi ayata saba'in da ɗai inda Allah sun ta'ala ke magana walmu'minuna walmu'minatu ba'aduhum awliya ba'd Allah rama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم Allah ce lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya ambaci siffofin munafikai abin zargi sai aka yi atafi akan ambatan siffofin mummunai abin yabo su mummunai abin zargi in ka afwan su munafikai abin zargi ne su kan mummunai sai aka yi abin yabo Allah subhanahu ta'ala yake ba mu yake karantar da mu siffofin mummunai maza da mata bayan an ambaci siffofin munafikai mazansu da matansu da irin mummunan halayensu mummunan ɗabi'insu da aikinsu Allah ce wal mu'minuna wal mu'minat mummunai maza da mummunai mata ba'dhum awliya'u ba'd sashen su masoya sashe ne sashen su suna son sashe lafazin alwilaya tana dauka al-nusra taimako sannan kuma lafazin alwilaya yana dauka al-hub so to mummunai suna taimakon addinin Allah game da Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum karanta يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم الله تياكم إيماني إن تنصروا الله حر إن كنت مك الدين الله yansurukum to Allah zai taimake ku wa yuthabbit aqdamakum sannan kuma Allah subhanahu ta'ala zai tabbatar da dugadugunku akan addini akan musulunci kuma nuri Allah ce wala yansuranna Allah man yansuru inna Allah laqawiyyun aziz lalle Allah zai taimaki dukkan wanda ya taimaki addinin shi Allah mai karfi ne mabuwayi ne sannan kuma mummunai suna son Allah bayan suna taimakon addinin Allah kuma suna son Allah sai Allah ce ya yi ladina amanu mai ratar da minku يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صفة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين صفة صدق.
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل Allah العظيم ce ya ayyuhal ladzina amanu ya kuma su imani man yartar da minkum an dinihi duk wanda ya yarda daga cikin ku ya bar addinin shi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin da sannu Allah zai zo da wasu mutane likira li ta'zim bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum yuhibbuhum Allah na san su kuma wa yuhibbunahu su ma suna san Allah a izzatin alal kafirin suna nuna izza da buwaya da kuka kafirai amu azillatin alal mu'minin suna nuna tawazu da kaskanci ga ɗan uwansu mummune bi ma'ana duk mummunin kirki bai ma ɗan uwanshi mummune girman kai bai nuna ma ɗan uwanshi mummune girman kai da ɗaukaka yujahiduna fi sabilillah sannan kuma suna yin jihadi a cikin hanyar Allah kuma siffar su ta gaba wala ya khafuna lawmata la'im ba sa jin tsoron mai zargi- zargin mai zargi zalika fadlullahi yuti man yasha wannan fadlan Allah ce da yake bada ta ga wanda yaso wallahu dhul fadl al azim wallahu wasi'un alim Allah ma wa mai yalwa arziki ne mai yalwa falala ne alim kuma masani kina kaga Allah yana su mummune suna son Allah Allah na san su sannan kuma mummune suna taimakon addinin Allah sannan kuma bayan haka bugu da ƙari a kotai guda mummune suna taimakon junansu suna taimakon junansu kuma suna son junansu sannan kuma suna kusanta junansu ba sa ƙaurace ma juna suna gaba to wannan duk mummune in ka gaina ƙin ɗan uwanshi ba mummunin kirki bane ba mummunin kirki bane mummunin kirki zai nuna soyayya ga ɗan uwanshi ko da wannan ɗan uwanshi musulmi ya taka mashi ya mashi ba daidai ba zai yi hankuri ya san addinin musulunci ya haɗa su kamar da manzo Allah ce al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan mummuni da ɗan uwanshi mummuni kamar gini ne ya shuddu ba'aduhu ba'ada da sashen su ke karfafa sashi lokacin da manzo Allah ga wannan hadisi ya ce fa shabbak wa shabbaka bain asabihi sai ya dambara ya sa tsakanin iyatsun shi yayi haka haka ake so mummuni su zama suna karfafa juna suna son juna suna taimaka ma juna sannan manzo Allah ce mummuni mummune maza da mummune mata a cikin son junansu ya ce a cikin soyayyar junansu da tausayin junansu da jinkan junansu kamar jiki ɗaya ne idan jiki ɗaya idan jikinka ya kama da zogi wani ɓangare daga cikin jikinka kamar ɗanwarcinka ya kama da ciwo ɗanwarci ne ya kama da ciwo amma za ka ji wannan daren gaba ɗaya jikinka ya yi ne ya ruɗe to haka ake so idan ɗan uwanka musulmi shiga cikin damuwa ka nuna kamar kai ne ke cikin damuwa idan ɗan uwanka shiga cikin halin kakanika yi ka nuna kamar kai ne abin ya sama kamar yadda idan jikinka ya kamu da zogi ya kamu da ciwo sauran jiki zai kamu da ciwo to haka idan ɗan uwanka musulmi shiga cikin damuwa da bakin ciki ka nuna amma ba daidai bane wai dan uwanka musulmi ya shiga cikin damuwa ka rinka jin dadi ba mun mun kirki bane duk wanda dan uwan shi musulmi zai shiga cikin damuwa ya rinka jin dadi yana cewa Allah ƙara wallahi ba mun mun kirki bane mummunan kware suna son junan su mummunan kware suna damuwa da damuwa ƴan uwan su suna farin ciki da farin ciki ƴan uwan su to wannan su ne mummunan kware gashi manzo Allah ya- ya siffanta su kamar gini ne sannan kuma manzo Allah ya siffanta su a cikin tausayin junan su da jin kan junan su da san junan su sai ya ce kamar jiki ɗaya ne to haka ake so duk inda mummuni suke su so junansu su taimaki junansu kamar da Allah ce inna mal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun lalle mummune ƴan uwan juna ne inji Allah fa aslihu bayna akhawaykum ku yi sulhu tsakanin junanku ko da rashin jituwa ya samu tsakanin junanku to ku yi sulhu dai ku so junanku kar ku ki junanku wannan kenan to da haka duk mummunan kirki duk mummunan kirki yana son dan uwan shi baya gabar dan uwan shi baya ma dan uwan shi keta yana farin ciki da farin cikin dan uwan shi yana damuwa da damuwar dan uwan shi wannan sune mummunan kirki wannan kenan sai Allah ce ga siffa su ya amruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawa idan an ce al ma'ruf dukkan abin da shari'a ta tsayar da shi mafi girma a cikin ma'ruf shine tauhidi mummune suna umarni da tauhidi da abota ma Allah shi kadai da abin da zai biyo bayan shi sannan kuma wayan hauna anil munkar suna hali daga munkari dukkan wani abin ki mafi girma a cikin munkari ita ce shirka to mummune suna hali daga shirka da abin da zai bayo zai biyo bayan shirka na saban Allah sabanin munafikai su munafikai suna umarni da munkari suna kuma mi hali daga abu daga tautawa to sabanin mummune kenan su munafikai suna umarni da abin da bai da kyau amma suna hani daga abin da ke da kyau su kan mummune fa su mummune suna umarni da kyaukyawa suna hani daga mu daga mummuna sifa su ta gaba wa yuqimuna salat suna tsaye da sallah a cikin lokacin su mummunan kirki baya jinkirta sallah da gangan mummunan kirki ba ta jinkirta sallah da gangan da an ce lokacin sallah yayi duk abin da kake yi kai dan kasuwa ne kai ma'aikacin gwamnati ne kai manomi ne a cikin garkarka duk abin da kake yi kai makiyayi ne ka bar wannan aikin ka zo ka yi arwallah ka yi sallah in dai mummunin kirki kake to mummunin kirki suna tsayar da sallah a cikin lokaci ba sa wasa da sallah da an ce lokacin sallah yayi duk cinikin da ake a cikin shago za su rige amin duk cinikin da ake yi wannan cinikin ba zai rude su ba za su rige su zo su ba da wajibi su yi sallah a cikin lokaci sannan wayi utuna zakata suna bayar da zakar duke su idan zakar duke su ta isa lissabi ana cewa lokaci shekara ta kewayo ba sa tsayawa suna ta lissahi da sun lissawa za su hidda haƙƙi su bayar da wanda aka ce a ba ba irin zakka yanzu da ake da masu kuɗi ke yi ba sai sun gada masu hidda kuma sai sun gada wanda suke gada masu ke ba ga wanda Allah ce a ba amun ba sa ba da sai wanda suka gada ma wannan kenan to mummunan kirki suna tsaye da sallah suna ba da zakkar dukiyarsu ba sa ƙin hidda zakka suna iya ƙoƙari su hidda ta da kyau yadda Allah ce a hudda ba sa ruwa sannan wa yuti'una Allah wa rasulahu suna biyayya ga Allah suna biyayya ga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi bi ma'ana suna aikata abin da Allah ce su yi da manzon shi sannan kuma suna hannuwa da dukkan abin da Allah ya hana su da manzon shi sai Allah ce ula'ika sayarhamuhumullah waɗannan masu wannan siffa kenan da an ka zanu Allah zai ji kansu ya musu rahama ya kai su aljanna Allah samu su inna Allah azizun hakim shi Allah subhanahu ta'ala al-aziz ne mabuwayi ai sahibul izza ma'abucin izza bai ba da izza kuma ga wanda ya so walillahi al-izzatu wal rasulihi wal mu'minina walakin al munafiqina la la yafqahu izza daukaka da buwaya ga Allah take da manzan Allah da mummunai sai Allah ce sai da su munafikai ba su ba su sani ba ko ba su rufani wannan kenan aya ta sai Allah ce wa adallahu almu'minina wal mu'minat Allah ya alƙawali ga mummunai maza da mummunai mata wani alƙawali ne Allah subhanahu ta'ala yayi ga mummunai maza ga mummunai mata jannatin tajri aljannuni ba ma aljannar ɗaya ba jannatin tajri min tahtil anhar aljannoni wanda ƙoramu suke gudana ƙalƙashinsu ƙorama ta ruwa ƙorama ta giya ƙorama ta zumuwa ƙorama ta ruwa garariya ruwa masu kyau masu daɗin sha masu gardi shi ne tajiri min tahtil an har halin fiha kuma za su dawama a ciki dindindin illa masha Allah har abadan abada za Allah ci wa masaki na batan da wuraren zama masu daɗi masu daɗi a ɗabi'ance masu daɗi a shari'ance saboda akwai abin da yana da daɗi a ɗabi'ance a mashari'a ta yi ne ta haramta shi to su gidajen aljanna ga daɗi a ɗabi'ance ga daɗi a shari'ance wannan kenan duk abin da ke da daɗi inda shari'a ta haramta shi to mi dole ka bar shi kenan daɗin shi na banza ne to su gidajen aljanna da liyafa gidan aljanna da matan gidan aljanna da abincin gidan aljanna ga daɗi ga daɗin zama gidajen shine fi jannati adil a cikin aljannar zama wadda ta dindindin in an shiga an shiga ba magana hitawa Allah ce masarar jannatin lati matsalul jannatin lati wa'idal muttaqu sai Allah ce tajri min tahtiha anhar فيها أنهار من ماء فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه مم.
وأنهار من خمر لذة يا للشاربين الله أتي.
وأنهار من عسل مصفى بعد هكا.
ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة.
ومغفرة من الله عن ربهم.
ومغفرة من ربهم كمن هو خالد.
كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع آه.
أمعاءهم Allah ce mathalar jannatin latiyu idal muttaqun misalin aljanna da Allah subhanahu ta'ala yayi alƙawli masu takawa masu jin tsoron Allah masu kiyaye dokokin shi masu bin umarnin shi fiha ana haro a cikin ta akwai koramu na ruwa min ma'in na ruwa ghairi asinin ruwan da ba sa canzawa sabanin ruwan duniya wanda idan sun jima wani abu zai shiga ciki ya gurbata su to ruwan gidan aljanna ba sa gurbacewa ba sa lalacewa wa anharun min khamril وأنهار من من لبن لم يتغير طعمه da wasu ƙoramu na madara wanda ɗanɗananta bai canzawa saɓanin mar- madarar duniya da ake tatsawa daga hantsar dabbobi kwana biyu ko ta yi yami ko ta lalace wa an harun min khamrin lazzatul sharibin da wasu ƙoramu na giya mai daɗin sha ga masu sha saɓanin giyar duniya wadda za ka sha ta sa ka tanɗele ta sa ka hitsari a cikin wando kaga mutum ya sha giya ya buga yana gani kuma ina magana saboda ya bugu to ita gida giya gidan aljanna ba ta sa ciwon kai ba ta sa maye an yi ta ne domin an aljanna wa ana harun min asalin musaffa da wasu koramu na zumuwa tatacciyar zumuwa Allah ce ba shi kenan ba walahun fi hamin kullum samarat ga yan aljanna a cikin gidan aljanna akwai dukkan nawan itace kala kala Allah ce wa maghfiratun min rabbihim da gafara daga ubangijinsu Allah ce ya gafarta musu ya haidu abin da za su ba su gidan aljanna sai Allah ce yanzu kamar huwa khalidun fil nar zai zama dai da wanda zai dawoma a cikin wutar jahannama kuma wasu kuma an halima a shayar da su ruwa wanda suka kai matuƙa wurin zahi fa qatta am'ahum za su rinka daddace ɗan hanjin kafirai idan sun sha saboda zahin wannan ruwa Allah kare mu. sai Allah ce wa ridwanu minallahi akbar kai da yardodi da yarda daga Allah ma ita ta dukkan abin gidan aljanna Allah ya ce ya yarda an aljanna ya hiddu abin da za a ba su na gidan aljanna shine waridwanu min Allah akbar zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine wa al-fawz al-azim samun rabo mai girma aljanna da abin da ke gidan aljanna da liyafa gidan gidan aljanna ita ce rabauta ba tare duniya ba ba tare abin gidan duniya ba samun aljanna da abin da ke gidan aljanna da liyafa da ke gidan aljanna manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ke cewa inna fil jannati ghurafan a cikin aljanna akwai wasu gidaje wanda ke ciki yana ganin abin da ke mi ke waje wanda ke waje yana ganin abin da ke mi ke ciki kun gane kun sai al- sai sai manzo Allah ce sai manzo Allah sun ce ya rasulullah gawa sai manzo Allah ce Allah ya tarar da su ga wanda ya dada ya dada da magana ga dan uwan shi musulmi shine liman ga wanda ya dada ya yi magana mai daɗi ga ɗan'unshi musulmi kun gane ko sannan kuma wa at'ama at'am ya ciyar da abinci ga talakawa wanda ba su da ya taimaka musu sannan kuma ya bibici azumi bayan azumin farilla yana bibita azumin kuma nafila kamar irin al- azumin litinin da alhamis kamar irin azumin ranar arfa kamar irin azumin kwana uku ga kowane wata kamar sittamin shawar kenan duk azumi bayan ya yi azumin farilla yana biyowa da nafila shine wa yana biyowa da azumi sannan kuma yana tashi cikin dare yana sallah a lokacin da mutane ke tasurwa barci amma shi sai ya tashi ya ta sallah to wannan Allah ne ya tare da wannan gidajen ga wanda suke da wannan ɗabi'u magana mai kyau ga mutane ciyar da abinci ga talakawa bibita azumi sallah a cikin dare ta nafila lokacin da mutane ke bi lokacin da mutane suke barci kai ka tashi kai ka rinka nafila to Allah ya tada da wannan gidan ga wanda yake wanda yake da wannan ɗabi'u yake yake da wannan ayyuka Allah ka samu cikin su wannan kenan sannan bayan an shigar da yan aljanna a cikin gidan aljanna kun gane ko sai manzo Allah- sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu ku roƙa sai sai- sai ana su ce ya manzo- ya Allah subhanahu wataala mene za mu riko bayan ka ba mu abinda abinda wannan ya ka ba mu abinda baka ba wani wasu daga cikin bayan a cikin talakai ba sai Allah ce ku dai roƙi sai Allah sun tala ce to yanzu a yau na sabkan muku da yarda ta ba zan sake hushi da ku ba shine warduwanu min Allah akbar yardodi daga Allah yarda Allah Allah ya ce yarda da aljanna yahi abin da ke gidan aljanna shine warduwanu min Allah akbar shine zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabota mai girma samun aljanna da liyafa da ke gidan aljanna aya ta gaba Allah ce يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير Allah ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wanda annabi bai daraja zababbe cikin zababbe kenan da haka saboda daraja Allah manzo Allah a dauran Allah baya kiran shi da sunan shi sai dai ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasul balligh ma unzila ilayk wa in lam taf'al fama ballagta risalata wallahu ya'asimuka minan nas ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir duk sunan shi ne amma ya Musa ya Ibrahim ya daud dukkan annabawa Allah na kiransu da sunansu amma dan gatan Allah zaɓaɓɓe cikin zaɓaɓɓe kenan manzan Allah sai dai Allah ce mishi ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasul ba za a kira sunan shi ba idan ka ji an ce muhammadu rasulullah to labarin da ake badawa sai dai a bada labari amma Allah sun ta'ala baya kiran sunan manzan Allah da sunan shi saboda girmamawa dan gatan Allah kenan zaɓaɓɓe cikin zaɓaɓɓu waye kai waye kamar ka waye san asali ya naka wa ya samu irin yabanka tunda Allah ya yabe ka wanda ya ƙi kama ya gaba zaɓaɓe cikin zaɓaɓu kenan jahilul kufara wal munafiqin ka yaƙi kafirai bisaid da takobi da tsinin takobi wal munafiqin da munafiqai shine munafiqai su su za a kawo su halashi akan su in ta kama sun yi abin da za a musu haddi a musu haddi shine jahilul kufara su kafirai su ne da takobi mushrikai da kafirai yahudawa yahudu da kirista kenan shine ya ayyuhan nabiyyu jahidul kufara wal munafiqin da munafiqai sai Allah ce waghlud alaihi su munafiqai akan su halki akan su wa ma'awahum jahannam Allah subhanahu ta'ala ce makoma su wutan jahannam Allah kare mu wa bi'sal masir Allah ce tur da wannan makoma a ce wutan jahannama ce makoma ya halifuna billahi ma qalu su munafukai suna rantsuwa da Allah suna cewa ai su ba su ga wannan kalmar ba ba su ba su ga wata magana ba ta batanci Allah ce wala kad qalu kalmatal kufri hakika sun gayi magana ta kafirci wa kafaru ba'da islamihim sannan kuma sun kafirta bayan musuluncin su musuluncin su wa hammu bima lam yanalu sun himmantu ga aikata abin da ba su ci nasara akan shi ba shine lokacin da ana za a yakin tabuk manzo Allah na saman raƙumi sai wasu daga cikin munafikai suka zabarar da raƙumai da manzo Allah ya faɗo ya mutu ko ya ji ciwo shine wahamu bima lam yanalu sai himmantu ga aikata abin da basu ci nasara ba shine manzo Allah na saman raƙumai sun kaso su zabarar da raƙumin yayi gudu waye manzo Allah ya faɗo sannan wata kalma ce suka gani sun kai ran suke rantsa suka ce ya halifuna billahi ma qalu suna rantsuwa da Allah su ba su ce ba shine maganar da Abdullah bin Ubay bin Salul ya faɗa yake cewa wai misalin su da misalin manza Allah wai kama mai karin magana ne da yake cewa ka kosar da karinka ya yi kiba sai ya komo can yi abin da maganar da ya gai kenan da yake gaya ma wai manzo Allah da sahabban manzo Allah ai su muhajirin ne kun gani tunda sun hijira ne daga ina daga makka sun zo madina ai baki ne bako ya zo ya ya wannan ya zama dan gari ya koshi yake so yi mi yake so sai dan gari kenan يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون kuma baya ga yi wannan sai yake cewa ai bari in mun koma madina gida masu ɗaukaka masu izza za su tada kaskanta wai manzo Allah da sahabbai su ne kaskantar wai za a yi koran baki manzo Allah da sahabbai su ne baki sun zo garin Madina sun koshi da da sun zo da yunwa yanzu sun koshi suke son su hi karhe yan gari ba haka ake cewa ba baki sun zo gari sun yi kudi ba haka ake cewa ba ana ta gora ana ta gora muku gari ku baki ne to wannan kalmomin ba ku kawar gaisu ba siffofi ne na munafikan Allah shugaban munafikan duniya ya ga manzo Allah wannan magana ya ce manzo Allah ba dan gari bane ya ce manzo Allah da sahabbai zuwa suka yi suke cewa wai misalin su da manzo Allah kamar fadan mai fada da yake cewa ka kosar da karanka kuma ya komo ya canye ka su sun zo Madina suna da yinwa amma yanzu sun koshi suke sun su da yan gari kuma sai ya ce ai in mun koma gida Madina masu izza masu daukaka za su fitar da kaskantacci wai za su fitar da kaskantattu wai manzo Allah da sahabbai su ne kaskantattu shine ya qulu la in rajana ila al-madina la yukhrijanna al-a'azm min al-azal wai masu daukaka masu izza za su fitar da kaskantattu sai Allah su kai walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al-munafiqina la ya'lamun izza da daukaka da buwaya ga Allah take da manzo Allah da mummunai sai dai su munafiqai ba san haka to sai wannan aya ta sauka ya halifuna billahi da an ga gaya manzo wani sahabi sai ta gaya manzo Allah ga abinda shugaban munafikai ya ce sai ya musu sai ce ka shi ko alama bai ga haka ba ka san mutane ne makaryata sai su yi rantsuwa akan ƙarya sun san ƙarya ce to lokacin da ya yi musu ya ce ai shi bai faɗa ba sai an saukar da aya domin ta fallasa shi sai Allah ce ya halifuna billahi ma qalu suna rantsuwa da Allah ai su musu faɗa ba sai Allah ce wa qad wa laqad qalu kalmatul kufri haƙiƙa sun gaye magana ta ta kafirci wa kafaru ba'da islamihim kuma sun kafirta bayan musulunci su wa hammu bima lam yanalu sun ma himmantu su aikata abin da basu ci nasara ba aka aikata shi shine su zaburar da raƙumin da manzo Allah ke saman shi manzo Allah ya faɗo ko ya ji ciwo ko ya ko ya halaka Allah bai ba su ci nasara ba sai Allah ce wa ma naqam ba komai suke kin mummunai ba ba komai sa suke kin mu ba illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadli sai dan Allah da manzon sun wadatar da mu Allah ya wadatar da mu daga falalar shi manzon Allah ya wadatar da mu daga falalar Allah Allah ce fa in yatubu yaku khairan lahum in hukun tuba shi alheri ne gare ku shi ne alheri gare ku Allah ce wa in tawallaw amma in kun joya baya kun ki tuba daga wannan maganganu kuke da kafirci yu'adhibu yu'adhibuhum Allah azaban alima Allah zai musu azaba azaba mai radadi في الدنيا والآخرة دون الآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير باب غري سو انا cikin kasa wani majibinci ko wani mai taimako da ya isa ya taimake su to wannan dole daga cikin maganganun munafikai da suke fitawa ga bakin su dama su mutane ne masu dattin zuciya sai su bayyana musulunci a baki amma su koyo kafirci amma kuma yau da gobe sai ga kuma dattin kafirci yana ni yana bayyana ga halshen su irin maganganun da ba su dace ba su rinka gai da wani hikima wani wani mai hikima ke cewa wa mahama takum inda mir'in min khaliqatin yace wa in qala ha takhfa ala nas tu'lani duk yadda mutun ya boye wani mummunan dabi'a cikin zuciyar shi to yau da gobe sai yayi sai yayi tuntuba halace ya magana ta fito an gane sai a ce dama dama wani haka ashe yake ashe wani dama ba mutane kirki bane to duk da kake kumshe wata dabi'a wanda ba ta kware ba to yau da gobe sai kai furci sai kai tuntuban halace an gane kai wani ko wane ne wannan kenan aya ta gaba sai Allah ce mi wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin to bayan Allah ya ba su ba فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون me ya faru فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله Mm.
بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون to sai Allah ya ce musu wai ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم أها.
وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون.
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا sai يجدون Allah ya ce والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون.
فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم Allah ya ce wa minhum ai daga cikin munafikai kenan don da kun san suratul tauba ba ta gushe ba tana wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum man ahada Allah daga cikin munafikai akwai wanda ya ma Allah alƙawari cewa wai la in atana min fadlihi idan har Allah ya bashi arziki da bai da arzikin amma sai ya roki Allah in har Allah ya bashi arziki la nasaddaqa la yace wallahi zan sadaka zan koma in sadaka in ta taimaka ma talakawa in ta taimaka ma gajiyayyu in ta taimaka ma marayu haka ya dauki alƙawari ga Allah in Allah ya bashi arziki zai mam- zai zama mutumin kirki ya taimaka ma talakawa ya taimaka ma marayu duk wani aikin alheri in za a wa'azi ya taimaka kun san abin da ya faru Allah ce wa- kuma yake cewa wala nakunanna minas salihin zan kasance daga da mutanen kirki mutanen managarta masu aikin kwarai kun san abin da ya faru falamma atahum min fadlihi lokacin da Allah ya bashi falala ya bashi arziki ga kuɗi sun samu me ya faru bakhilu bi ba sai ya ruwa ba sai ya zama marwaci amma wata shi waye alƙawari ya Allah ya ce in Allah ya bashi arziki zai yi ta sadaka ya yi ta taimakon addini ya yi ta taimakon musulunci ya taimaka mata talakawa kuma zai kasance daga cikin salihan bayu amma do- lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya bashi arzikin bakhilu bihi dan adam kenan sai ya yi ruwa ya zama marwaci da ana sallar shi a cikin jami'i yanzu sai ka neme shi kalmi sallan ma a cikin jami'i bayi saboda arziki yayi ne arziki ya kai arziki yanzu gaba ɗaya ma bai ma jam'i da ku bai ma haɗa sahu da ku ku talakawa ne ya ma rena ku ya yi kuɗi allah ya bashi kuɗi yanzu ya zama ƙaton marwaci suna nan da yawa suna nan da yawa cikin garin garin ga kuɗi a musero ba su iya taimaka ma talakawa ba su iya taimaka ma addinin allah amma duk wata shigantaka sun iya da kuɗinsu su ba da kuɗi ga makaɗa ga maroƙa amma daidai da jika guda su ba da harkar addini ba su yawo amma za su fito kuɗi su yi ta- taimaka ma banza kai da haka ruwa ba ta yi ba duk a cikin ƙur'ani ko hadisi ba inda an ka- an ka yi ba marwaci sai dai a zargi marwaci da haka ruwa abin zargi ce ba ta da kyau kun ga dai wannan bawan Allah da yamma Allah alƙawari ga abin da yi yace in Allah ya bashi arziki zai yi tattaimako amma da Allah ya bashi arzikin sai ya ruwa sai ya zama marwaci sai ya zama ƙaton marwaci sai Allah ce wa tawallau kuma sai ya juya baya bai ma sa a ce mai Allah ce manzo Allah ce idan ya ji wa'azi ma bai sai ya tsaurara saboda me ka ai wa'azin neman kuɗi ka a ce kai a taimaka bai ma sai saurari wa'azin saboda ka a ce a bado Allah ce wata wallau ya juya baya wahum mu'ridun suna masu bijire ma dokar Allah Allah ce kuma Allah ce Allah ce fa aqabahum nifaqan fi qulubihim sai Allah ya biyo su da munafici a cikin zukatansu kenan kaga yanzu sun zama da ba munafiki bane amma yanzu ya zama babban mi babban munafici sai Allah ce fa aqabahum nifaqan fi qulubihim sai Allah ya biyo su da munafici babban munafici har a cikin zukatansu ila yawmi yalqawnahu zuwa haye zuwa ran da za su haɗu Allah ran za su haɗu da Allah ran tashin kiyama kenan bima akhlaqu Allah ma wa'adahu saboda abinda suka saba ma Allah na alƙawarin da suka yi da Allah yayi alƙawari da Allah in Allah ya bashi arziki zai yi taimako zai yi kaza amma kuma sai saba alƙawarin to sai Allah ya biyo su da munafikin su haye a cikin zuciyarsu zukatansu saboda abinda suka saba ma Allah na alƙawarin da suka yi da Allah shine ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibu kuma da abin da suke na ƙarya sai Allah ce wai alam ya alam shin ba su sani ba annallaha ya alam sirrahum wa najwa Allah ya san sirrin su idan an ce sirri abinda ka boye kai dai ka sani ba wanda ya sani sai Allah shine sirri najwa kuma shine abin da kake gana da kai da wani a cikin wani gida kana ƙasa ƙasa da magana sai wanda kake gana da shi shi ɗaya sa amma kake cewa to shine ake cewa annajwa amma sirri shine abin da ka koya cikin zuciya ba wanda sirri sai Allah to sai Allah ce da sirrin da ganawar duk Allah ya sani wai ba su sani ba Allah ya san abin da suke sirranta ba kuma ya san abin da suke gana wani wuri a ɓoye wa annan laha kuma allamul buyu kuma Allah shi ne masanin abin da ya ɓoye abin da ya baku ya ɓoye ba wanda ya sani sai Allah duk Allah ya sani sai sufa su ta gaba Allah ce allazina yalmizunal mutawwi'ina su munafikan nan dai da ake baku labarin su su ne wanda suke abanta masu sarkar tsawai lokacin da an kai umarni manzo Allah ya umarni a yi sadaka a taimaka wani sai ya kawo kuɗi da yawa irin su Usman da ɗan Affan wani ya kawo miliyoyi wani kuma ya kawo abin da ya kari misali wanda bai da sai ya kawo 20 ko 10 wanda ya kawo da yawa sai su ce aire yayi shi munafiki ko kowa ba mai fita daga sharri in ka kawo da in ka kawo da yawa sai ya ce ya kai in kuma ka bada kada sai ta wai Allah ya wadatu daga wannan wannan Allah za ka ba wannan abu in goma ka bada sai cika mi Allah zai da goma ka shi ne Allah ke bar labari allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat su ne wanda suke aibanta mummunai masu sadaka ta dawa'i daga cikin mummunai a cikin sadakokin da suke manzo Allah Allah ya umarni a taimaka manzo Allah ya umarni a taimaka mai taimaka mai kudi da ya kawo wanda ke da kadan ya kawo shi wanda ya kawo da yawa so ce yayi wanda ya fara kada kuma sai su abinta su cikin Allah zai da wannan kudin naka kadan sai Allah ce wallazina la yajiduna illa juhdahu da wanda ku ba su samu ba sai kokarin su shi iya abin da ke gare shi ne ya bada in 20 gare shi ya bada 20 in kuma gare shi ya bada sai ga suna suna aibata shi sai Allah ce fa yaskharuna minhum sai suna musu izgili wannan talakawa da sun kaba dukiya kadan sai suna mu talakawa izgili sai Allah ce fa yaskharuna minhum suna mu talakawa izgili sakhir Allah minhum sai Allah ya mayar musu da sakamakon izgilin su walahum azabun alim Allah subhanahu ta'ala ce gare su akwai azaba bane mai radade to wannan ba duk ana nuna mana sifofin munafikai daga cikin sifofin su akwai ƙarya akwai cin amana akwai mi akwai yaudara akwai manzo Allah ce ayatul munafiq salasa idza haddatha kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana in zai zance ya yi ƙarya iya yi alƙawali ya saba in ka amince mashi ka yarda da shi san fursan kaga alamomi ahlus sunna ne ga siffa ta ahlus sunna amma ina sai ya ci amanarka ka ba shi dukiya ya ci amanarka ka ba shi kudi ya ci amanarka to ina sunna a cikin cin amana saboda Allah ba kana sunna kana cin amana kana sunna kana yaudara to ina sunna a hannun kana sunna kana ƙarya makareci wannan ba daidai bane wannan duk ba siffofin mutanen kirki bane ya kamata mu tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu zama masu ɗabi'u masu kyau masu halaye masu kyau mu rika siffanta da amana da gaskiya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin Allah ya kuma su imani maza da mata ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah kasance tare da masu gaskiya Allah ka saya mu cikin masu gaskiya Allah ka taimake baki dai abinda makaranta Allah ka mamala da shi abinda muka kusurin Allah gafarta mana Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa